kowa ra'a ya ra'u to wannan dai shine janibi na farko ya zama wau ya zo a farko amma inda yake abin yake tafiya bisa iddirabi sai inda yake kenan harful halki bai zo a tsakiya ko a ƙarshe ba harful halki bai zo ainin fi'ilin ba ko bai zo lamun fi'ilin ba shine yake tafiya bisa wannan iddirabin amma in ya zo shine aka ce to shi ta ya zo da fuska biyu a ta iya zamo ya zo ya an dubi wawun sai murada in ya zo bisa ya fi'ilu ko kuma ya zamo an dubi harful halkin da yake a tsakiyar ko a ƙarshe sai ya zamo murada in ya zo bisa ya fa'alu a waje na biyu kuwa shine awiliya ainan inda yake ainin fi'ilin fa'ala ya zamo ya ci inda yake ainihin fi'ilin wato shine harafi na tsakiya ya zamo ya ce wanda a mafi yawan halaye dai irin wannan gurin ita yar nan mai da ita ake alifi a shafe fata tata kuma sai a mai da ita alifi kamar irin su ja'a da ba'a asalin ja'a ja ya'a ba'a asalinta ba ya'a ja ya'a ne ya jayi'u to sai ya koma ja'a ya ji'u ba'a ba ya'a ne ya biyi'u amma sai ya koma ya biyu ko sara sayara ne ya siru ko sara nasabi asali sayara ne ya siru amma da sai ya koma sara ya siru wannan shine jalibi na biyu dalili na biyu da yakan sa murari in fa'ala a ji an ce ya fi'ilu shine in ya zama harafin tsakiya ya ce aw ka'ata dalili na uku kuma shine inda harafin karshe shine lamun fi'ilin ya zamo ya kama ata ko qara ko mara to duk wannan asali ata ataya ne qara qaraya ne mara maraya ne to shi ma wannan zai sa fi'ili murari in ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu shi yasa za a ce yaki ya qari yamri dalili na uku kenan kazal murari'u ba kazal mura'afu lazima dalili na hudu kuma shine wanda yake mura'afi ne fa'ala da take mura'afa ce amma kuma ta zamo ba ta ta'adda lazima ce to shi ma sai a ga murari'in ya zo bisa ya filu haka shine asali ina misali kamar hanna dala hanna murari'i ne an fa'ala ce hanna hanana ne da asali hanana ne asali to murari ɗin ya zamo zai zo bisa ya hinnu hanna ya hinnu ko anna anna ya yi nishi anna ya innu anna da alifi da alhamza a kai annal mariru annal mariru mara lafiya ya yi nishi ya innu ya innu yana yin nishi ehen yana nishi annan ko aninan masdarin yakan zo annan ko aninan to wannan su ne dalilai guda hudu jalibai guda hudu na biyar din da shi bai kawo a nan ba shi ne wani fa'alar da yake farka ta zoya wato far kalmar da zamo ya ce kamar yasara yasara to shi ma dai murari in yayi siru ake cewa yayi siru yasara yayi siru shine jalibi na biyar to wayannan dalilai guda hudu ko biyar su suke sa murari in fa'ala ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu murari in fa'ala a ga ya zo bisa ya fi'ilu to sai mu sake raine ta baitin an hannaɗa laɗan barewa ya yi bege asalin ɗala ɗala ɗan barewa ko ko kyakkyawa abinda duk yake kyakkyawa ma ana iya ce masa dala haka dala kuma yana daga cikin sunayen giya dala dan barewa dala abu wanda yake mai kyau dala wato giya kuma duk dala tana da ma'anoni da dama a nan da kama ana cewa za a fassara shi da dan barewa dan barewa hanna yayi bege hanna yayi bege ya hinnu za a ce a murari'insa ka za mura'afi shi ne wanda yake misalin mura'afin kamar wanda yake mura'afi shi ne wanda yake harafi na biyu da na uku duk irin su ɗaya ne aka haɗa su waje ɗaya kamar wannan hanana ne to amma saboda zama ba harafin na biyu nauni ne na uku ma nuni sai aka haɗa aka ce hanna haka nan annal mariru anana ne asali anana to amma da aka ga na bi- na biyun da na ukun duk iri ɗaya ne sai aka haɗa su shi ne ma'anar zamo wasa mura a fi wato harafi na biyu shi aka ninka a na uku ya zo na uku ma shi aka sake kawowa dai a na- a matsayin harafi na uku Eh, to amma sharaɗin shi mura'afin ya zo bisa ya tsiru sai in ya zamo lazimi sai wanda yake lazimi shine wanda ba bukatar maf'uli kamar wannan hanna ba bukatar maf'uli haka nan annal mariru ba bukatar maf'uli Mm, mm. yanzal ya'i ah, wa an zal ya'i fa'a in ya zama zal ya'i fa'a ko kuma ka ce almisalul ya'i misali ne wanda yake ya'i kamar yadda wancan na farkon a iya kiransa almisalul wawiyu misali ne wanda yake wawi Eh, duk filin da yake harafinsa na farko harafin illa ne akan kira shi misali to sai mu suratul a'ala a fa'ala fa'ala da yake ta zo a wannan surar wacce ce ta zo guda nawa ne suka zo da jalibul kasari abinda zai jawo murari inta ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu a saddihi fi'ili ne amma ba sulasi ba mazidin sulasi ne ko Eh, allazi khalaqa khalaqa fi'ili ne sulasi gashi kuma fa'ala ne amma ba jalibul kasari a murari ba abin da zai jawo don duk abu hudan nan da aka lissafa ko biyar ba ɗaya a ciki ha ha'i ne farkal farfi'ilin ba wau ba ne baya ba lami ne ainihin fi'ilin baya ba Ahan. ƙafi ne lamun fi'ilin baya ba gashi kuma ba mura'afi ne ba shi yasa ba shi da jalibul kasari shi yasa da man murari insa kaga ba ya- ya haluku yake zuwa ko afa man ya haluku kam Allah zai halaka fa sawwa sawwa ba sulasi ne ba mazidin sulasi ne wallazi qaddara qaddara shi ma ba sulasi ne ba mazidin sulasi ne fa hada hada hada shi sulasi ne fa'ala ce gashi kuma da jalibul kasari saboda lamun kalmar ya zo ya shi yasa ya ake cewa ya hadi ya hadillahu li nurihi man yasha'u ya hadi ake cewa hada ya hadi wallazi akharaja akharaja ba sulasi ne ba mazidin sulasi ne ja'ala fa ja'alahu ja'ala shi sulasi ne kuma fa'ala amma dai jaliban nan da aka faɗa guda hudu ko biyar bai da ko ɗaya shi abin da yake da shi ma jalibul fakki ne shi yasa inda zamu ji nan gaba ga murari'insa yana zuwa ya ja'alu nuqri'u nuqri'u shi ma ba sulasi ne ba ba da- daga aqra'a ne ruba'i mazidin sulasi ne fala tansa wannan mura'a marinsa ba fa'ala ba ce nasiya fa'ila ce fa'ila ya fa'alu Mhm. illa ma sha'a sha'a shi ma ba fa'ala ba ce shayi'a ne asali sha'a ya sha'u shayi'a ya shiya'u ne asali sha'a ya sha'u Ahem. innahu ya'lamu wannan alima ce ba fa'ala ba wa ma ya hafa hafiya ne shi ma fa'ila ce nuyassiru shi ma ba sulasi bane zakir shi ma ba sulasi bane nafa'a sulasi ne kuma fa'ala ne amma bai da jalibin kasara Um, za sai zakaru ya hasha hashiya ce fa'ila ce ba fa'ala ba Um, wai ta jannabu ta jannaba ah, wannan ba sulasi ne ba mazidi ne ya sala saliya ne su fi'ilin nasa sulasi ne amma fa'ila babun fa'ila ne Um, ya mutu mata ya mutu wannan mawata ne ya mutu asali shi yasa shi ma ba jalibin kasara ya haya daga hayiya ya haya fa'ila ce ita qad aflaha aflaha shi mazidin sulasi ne ta zakka shi ma mazidi ne zakara sulasi ne fa'ala ce amma ba jalibi ɗaya daga cikin abu guda hudun nan ko biyar da aka ambata zakara bai zo da ɗaya ba a ciki salla shi ba sulasi ba ne mazidin sulasi ne tusiru tusiruna ya marin tusiruna yake tusiruna eh, asara shi awal asara ya yake bal tusiruna alhayatad duniya marin asara ne ya yawan sa yake fa'ala fa'ala inda fa'ala ne sai a ce bal tuwasiruna bal ku tusiruna aka ce af'ala ne a asara ne a asara ne asali alhamza ta biyu aka mai da ita alifi a asara a asara ne af'ala ne yufi'ilu a asara yu'siru yu'siru af'ala ne irin su suna da dan dama kaɗan sukan rikitar sai a ɗauka ko fa'ala ne amma kamar ajara ajara siya yake shi kuma eh a ajara shi kuma ya yake shi ne yake fa'ala ɗin ajara fa'ala ne yuwajiru ake cewa a murare bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu hayrun wa abqa inna hadha la fi sufil ula sufi ibrahim wa musa a'a to a duba suratul alaki abinda za a wannan a duba suratul alaki ikira bismi rabbikal ladzi khalaq a gani a cikin filan da yake sun zo sulasiye akwai wanda yake ya zo da wani a jalibi daga jawalibul kasar arba'i ko hamsu da aka faɗa jawalibul kasar arba'ati ko hamsati da aka faɗa akwai wanda yake ya zo da jalibin a surar ikira'a ikira'a to alhamdulillah wata mu'adda huwa yandur za kasarin kama lazimin zaran min hutumila wa rumma aina mu'adda huwa yandur za kasarin kama lazimin zaran min hutumila wa rumma aina mu'adda huwa yandur za kasarin kama lazimin zaran min hutumila ورم أين مؤداه ويندر ذا كسر كما لازم زارا منه تملا ورم أين مؤداه ويندر ذا كسر كما لازم زارا منه تملا أبايا سوى فعل ودتك مراءفة ودتك لازمة فعل مراءفة لازمة مراري انت هنا زوى بصيف to nan kuma sai aka kawo matsayin ita fa'ala wadda take mura'afa amma kuma wadda take muta'addiya ce mai kaiwa ga maf'ulu bihi shine ce wa rumma aina mu'addahu kai ramma ga ainin fa'ala wadda take mura'afa wadda take fi'ilin mai ta'adda ne kamar raddahu raddahu ya ake cewa amrar in ya rudduhu ko hallal mas'alata ya hulluha duk ko rabbahu ya rubbuhu ake cewa duk fa'ala wadda take mura'afa inda ta zamo mai ta'addace mai kaiwa ga maf'uli to a murari'in sai ta zamo ta zo bisa awan ya fa'ulu wayan durza kasar ya zo halin kasancewarsa yana da kasara bayan zamo wasta ko mai ta'adda ne to haka kaɗan ne a in ya zamo ma a hali ɗaya to waje ɗaya ne kawai aka ji kamar yadda nan gaba za mu faɗa za a faɗe shi kama lazimi kamar yadda fa'ala mura'afa wadda take lazima a hutumila an jure mata an ɗauke ta zaran min halin kasancewarta tana da ramma an faɗa a baya cewa kiyasin fa'ala mura'afa in dai lazima ce murari'in ta yazo bisa ya fi'ilu to amma an samu wasu fi'ilan wanda su suka bauɗe daga wannan tsarin fa'ala ce mura'afa lazima amma murari'in ta aka ji ya zo bisa ya fi'ilu bai zo bisa ko tare da cewa ya zo tare da ya fi'ilu ko kuma ma gaba ɗaya bai zo da ya fi'ilun ba sai ya fi'ulun kawai kamar irin su marra marra fa'ala ce mura'afa wadda take lazima amma kuma murari'inta ba ya mirru ake ce ba ba ya murru ake cewa wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billayl a to wannan kenan za a yi bayanin wa'annan guraren guda biyu nan gaba shine zai kawo fazuta addini kasarin habbahu ku zai ci gaba da bayani zai kawo wasu fi'ilai wanda suke zuwa sun batsari fa'ala dai mura'afa muta'addiya in dai mura'afa ce to tsarin ta zo bisa ya ƙulu murari in ta zo bisa ya ƙulu fa'ala mura'afa wadda take lazima kuwa a tsari shine ta zo murari in ta zo bisa ya fi'ilu wannan shine tsarin to amma akwai waɗanda su sun fita daga tsarin su ne za a yi bayanin su a gaba sai mu sake ne ta baitin wa fazu ta'addi bi kasarin habbahu wa iza wajahaini harra wa shadda allahu alala fazu ta'addi bi kasarin habbahu wa iza wajahaini harra wa shadda allahu alala فزتعدي بكسر هبه وإذا وجهين هر وشد أله أللا فزتعدي بكسر هبه وإذا وجهين هر وشد أله أللا لا باشا الزمن فزتعدي بكسر هبه وإذا وجهين هر وشد أله أللا sun yi gaba ɗaya ko yi magana a baya akan cewa fa'ala fa'ala akwai dalilai guda hudu da yakan sa ta zo murari in ta bisa ya ulu an faɗa cewa idan ya zamo mura'afa ce fa'ala mura'afa wadda take lazima murari in ta yana zuwa daga babin ya ilu ne murari inta yana zuwa daga babin ya fi'ilu ne shi ne aka kawo misali da hanna dala ya hinnu ko annal mariru ya innu ake cewa aka ce kuma warun ma'aina mu'addahu kai ramma ga ainin fa'ala wadda take mura'afa idan ya zamo mai ta'adda ce ne kaiwa ga mura'a ga maf'uli ce wayan durza kasarin ya zo da kasara ya zo halin kasancewarsa ma'abucin kasara kaɗan ne kama lazimin zaren min hikimila kama yadda yake lazimi a halin yana da wato an ɗauke shi ya zo yana da ramma gashi lazimi amma ya zo da ramma to shine ya fara bayani akan wayannan wanda yake sun bauɗe daga tsari sun fita daga tsari fi'ilan da suke na fa'ala ce mura'afa amma kuma sun fita daga tsari su za a yi bayani a wayannan baitocin wajen guda hudu ko biyar da za su ya ce fazu ta'addi fa'ala wadda take mura'afa wadda take tana ta'adda bi kasarin amma murari inta ya ilu kawai aka ji ba a ji ya ulu ba sai dai ya ilu kawai to habbahu fi'ili guda ɗaya ne shine habbahu ya hibbuhu habbahu ya so shi ya hibbuhu yana sansa ya hibbu ake cewa ba ya hubbu ba ya hibbu an fi cewa a habba yuhibbu an fi kawo shi ruba'i ba kasafai akan kawo shi sulasi ba amma wannan da ruba'in da sulasin din ma'anarsu ɗaya ne da habba da habba din ma'anarsu ɗaya suna cikin irinsu haka sun kai wajen ishirin da wani abu wanda akan samu fi'ili da ruba'i da sulasi ya zama duk ma'anarsu ɗaya a zama wasa ruba'in bai ƙara wata ma'ana ba bai rage wata ma'ana ba mafi yawa ya fi ƙarawa kaɗan kuma yakan rage amma yakan zo kuma ya zamo bai ƙara komai ba bai rage wani abu ba kamar irin su sara da asara su saka da aska su nara da anara duk wannan da sulasin da ruba'in duk ma'anar su daya ruba'in ya zo da ma'anar sulasiyin ne to kamar habba ma da habba habbahu ya so shi a habbahu ma ya so shi habba murari'in ya hibbo ake cewa wannan ya bauɗe daga tsari saboda tsarin fa'ala wadda take mura'afa in je muta'addiya ce murari'in ta ya zo bisa ya shi yasa da an bi tsari sai a ce ya hubbu amma ba haka ake cewa ba ya hibbu ya hibbu kawai aka ji daga larabawa ba a faɗarsa da wani yana daga wannan kira'ar abu raja'in al'udaridi ɗaya daga cikin makaranta ko da yake ba wa'annan bakon ba ba kuma masu ruwaya daga bakon ba ne shi ya tasa ruwayar fattabi'uni ya hibbakumullahu fattabi'uni yahibba yahibba ya zama murari in habba yahibbu ne wa iza wajahaini ka kiyaye wa'yansu filai guda biyar wanda su muta'addiye ne fa'ala sai mura'afa mai ta'adda amma murari inta yana zuwa bisa fuska biyu yakan zo bisa tsari shine a ce yaf'ulu yakan zo kuma ya fita daga tsari shine a ce yaf'ilu ka kiyaye harra harra da ha babba harra shay'a harra shay'a ya ki abu bi ma'ana karihahu to ya hirru ko ya huru ya huruhu ko ya hirruhu in an ce ya huruhu ya zamo ya zo bisa tsari ya zo bisa kiyasi in ko an ce ya hirru to wannan ya fita daga tsari ya fita daga kiyasi kenan an ce ya hirru wa shadda hakanan kuma shaddal mata'a ya ɗaure kaya shadda ne ba shazza ba shazza shi lazimi ne shazza lazimi ne nan gaba za a yi bayani a kansa shi ma dai yana daga fi'ilan da suka fa'ala ce mura'afa amma sun baude daga tsari amma in an zo bayani kan wanda suke lazimai za a yi bayani a kansa shi ma ta yadda ya baude da wannan shaddal mata'a ne ana cewa ya shudduhu ya zama bisa tsari kenan akan ce kuma ya shidduhu ya zama ya fita daga tsari kenan akwai kuma shadda wadda ita ba tana nufin ya ɗaure ba akwai shadda rajulu ai ada mutum ya yi gudu shadda ya yi gudu shi wannan lazimi ne shi din ma da ya fita daga tsari amma nan gaba za a yi bayani a kansa wannan shadda muta'addi ne akwai shadda mai ta'adda ita ce ake bayanin ta anan akwai shadda wadda take lazima ita nan gaba za a yi bayani shadda lazima ita ce mai ma'anar yayi gudu shadda ayi ada sai kuma allahu ya shayar da shi sha na biyu to shi ma allahu sakahu ba'ada na halin ya shayar da shi sha na biyu bayan da ya shayar da shi to murari in ana cewa ya ummuhu ya zamo a bisa kiyasi ya zamo bisa kiyasi akan ce kuma ya illuhu ya illuhu ya zamo sabanin kiyasi ya fita daga tsari alala wannan alala din masdarin allahu allahu alalan ya shayar da shi shayarwa na biyu an faɗi fi'ilai uku daga cikin fi'ilan nan guda biyar waɗanda yake sun fita daga tsari a saura guda biyu kenan za a faɗe su a baiti na gaba yanzu dai a cikin fi'ilan mun samu harra shai'a bi ma'ana kare hawo harra mai ha babba dara rar mai shadda harra shai'a asalin sa harara ne to inda za a tsaya kan tsari kawai sai murari in sai zo bisa ya horo to an ji haka din amma kuma sai aka ji ana cewa ma ya hero wanda a ce ya hero ya fita daga tsari a ce ya horo shine an kiyaye tsari hakanan shaddal mata'a ya daure kaya ya shuddo ko ya shiddo hakanan kuma Allahu bi ma'ana sakahu ba'da nahali ya sha da shi bayan sha na farko ana cewa ya ullu bisa tsari ana cewa ya illu wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi wa ya i fi'li amri ne i ka kiyaye harra harra da abin da aka dauka a kansa za wa jahaini halin kasancewarsa mai fuska biyu zaɗin mansubi ne bisa cewa hali ne za hali ne daga shi harra da abin da aka adabta a kansa hali ne ya gabaci sahibul hali halin ya zo a nan kafin sahibul hali hulɗi ɗin fili amri ne yana cikin fili amrin da sukan zo bisa harafi ɗaiɗai kamar irin siki ne da makamantansu li da makamantansu to i ka kiyaye ka kiyaye har raza wa haini halin kasancewarsa ne fuska biyu ka kiyaye shi halin kasancewarsa yana da fuska biyu to wato na da ake faɗa a misali shi ya bambanta da wannan harradin domin shi wancan ruba'i ne wancan ruba'i ne a harrada alhamza da farko sannan kuma ha'in amma dai asalinsu daga waje ɗaya aka tsago su wato abin shari babba shari babba ne ya sa mai fika ya sa dabbar da take mai fika ya zamo ta buɗe baki ko ta ta ta yi lamo tana sauraro eh tana sauraron abin da za ta kama ne to
kuma ku yaƙe su a cikin dukkanin watanni dukkanin kafirai gaba ɗaya ku yaƙe su ba wani wanda za ku ce a'a wannan ai naku ne duk kafirai gaba ɗaya kan su ɗaya ne a cikin kin a cikin kin ku shi yasa ku yaƙe su gaba ɗaya kuma a dukkanin watanni kama ya buƙatu na kuɗi kenan wato an ɗauke haramcin yin yaƙi a wata mai alfarma kenan wanda yake ya gabata a cikin suratul baqara ayyuka lana kana sharin harani kitalin ji kun kitalin ji kabir to wannan aya ta suratul tauba ce ta dauke wancan hanin wato ta yi nassin ta shafe wancan aya ta suratul baqara kama ya ka tuna kun kafa kamar yadda su ma kafiran suke yaƙa ku gaba ɗayan
akan fa'ala wadda take mura'afa wadda take kuma muta'addiya wadda aka ce tana zuwa bisa fuska biyu an ce guda filai guda biyar ne a jiya an faɗi guda uku a ciki saura guda biyu gudaune da wani aka faɗa jiya harrahu bi ma'ana karihahu da shaddal mata'a bi ma'ana rabada da kuma allahu bi ma'ana sakahu marratan saniyata a to saura guda biyu su aka faɗa a wannan baitin aka ce wa batta hakanan kuma battal habala bi ma'ana qada'ahu ya yanke ki igiya battahu to shi ma murari'insa yana zuwa da fuska biyu yana zuwa ya buttu ya zama bisa kiyasi kenan yakan zo kuma bisa ya bittu ya zama ya fita daga tsari kenan in an ce ya bittu ya fita daga tsari ya buttu shine kiyasu shi ne yadda ya dace zo tun da fa'ala ce mura'afa wadda take kuma muta'addiya asali bisa kiyasi bisa tsari murari in zai zo bisa ya fi'uli ne wannan ma sai kuma wato ita batta din tana da wasu ma'anoni shi yasa aka ga a nan ya kaidance shi da cewa kad an batta amma fa na yankewa ba kowace batta bace take zuwa haka yana daga wannan wato da aka ce battar dalaka ya saki matarsa sakin da yake ba komi kamar da akwai igiya ce tsakaninsu ya yanke ta to ita ma wannan na battar dalaka daga wannan battar din da na kadan aka ciro ta ko da akan ce wannan saki ne saki batti ehin saki ne wanda yake saki batti shine sakin da ba komi ba maganar a komi an yanke gaba daya wannan sai kuma nan malhadisa nan malhadisa ya yada magana ya yada magana daga nan aka samo kalmar namimatu ko annamamu mai yada magana ya dau maganar wayannan ya kai wayancan ko ya dau maganar wannan ya kai wancan nan malhadisa to murarin ana cewa ya nummu ya zama bisa tsari kenan in an ce ya nummu murarin ya zo bisa tsari akan ce kuma ya nimmu in an ce yanin to ya fita daga tsari kenan to wayannan su ne filan guda biyar da aka faɗa cewa suna zuwa bisa tsari sukan zo kuma bisa saɓanin tsari sai kuma ba wanda yake lazimi ne lazimi fa'ala wadda take lazima mura'afa ce lazima amma kuma aka ji murari inta ya zo da ya ya zama gaba ɗaya ta fita daga tsari kenan to su ne za a kawo wa'annan fi'ilan a nan da farko dai ya fara a wannan baitin ya kawo guda biyu a cikinsu ya ce warmu manna kairamma ma'al luzumi tare da cewa fa'ala mura'afan lazima ce amma a murari in ka faɗa da ramma ya zamo ya fita daga tsari kenan fi mururbihi a cikin marra ya muru marwa ya muru ake cewa ba a cewa ya mero gashi kuwa ya marra lazimi ne shi yasa haƙƙinsa murari in a ce ya mero amma kuma ba haka aka ji daga larabawa ba shi yasa ta bauɗe kenan gashi a ƙur'ani wa innakum latamurruna alaihim muslihin wa billayl latamurruna ba ce ta meruna ba ba a ji balarabe wanda yake balarabe ya ce ta meru ba sai dai ta moro wannan fili ya zo masa sabanin tsari kenan wa jalla aka nan jalla jalla an manzilihi ko jalla an makanihi ya yi ƙaura daga mazauninsa misli jala jalla ɗin wannan ne ma'anar jala ne ma'anar ƙaura akwai jalla na ya girmama wannan murari'in ya jullu ake cewa to wannan jalla an manzilihi ya jullu ake cewa ba a cewa ya jillu inda an tsari ya jillu za a ce amma ba haka aka ji daga larabawa ba ya jullu ake cewa jalla an manzilihi misli jala mai ma'anar ƙaura jalla an manzilihi ya yi ƙaura daga masaukinsa ko gidansa ya jullu ake cewa jalla na ya jillu na girma wannan ya jillu aka ji ana faɗa ya jillu anil